فاتحة بصلاة الفاتحة الحمد لله نعم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حرف القاف قبالي قاضي له بعلما متى قضى ما بتبالى شمي وقد مضى فأببت أعلم والسبال سبيعا وقد زاده البيئا بدا كاملا وأببته ما دمت حيا وإنني لي الحب حتى يوم يلدغن مغمرا والإملاء ورب الناس درا يحبه وأعطى وحتى آدمه مخوفا فمن بايع المقتال بايع ربنا وذلك حكم بالأوامر والكفى تذكرت مقتالا لك الأيتم وإنهم لدى لي الكرى وأرضى بما قضى في ليلة معراج الرسول فاجل يقال منها أرسل الفوز والربا ودادك إليه أبيت محركا وقد شاب فوجي ووللهم بمن قضى لك الله لا غلبان لعاجك ناسيا فأنت أمين الله ربي لك ارتضى جزى الله شيخا كان لي لولادي جزى كريما نعم شيخا ومرتضى عليك صلاة الله ثم سلام وآل وسالم كلهم قدوة الرضا عليك مدى الأيام ما قال مغرم قبائل قابلهم بقدما متى قضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقالي قابله بقدما متى قضى ما فاتت على هاشمي وقد مضى قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه yace qadil hubbi wato alƙalin nan na shugaban soyayya ga baki ɗaya azaliya ya yi hukunci gare ni gidiman tun wuri mata kaza mahabbata da alhashimi yayin da ya mun hukuncin soyayyar ɗahe ba hashimin dangi wa kadma da wannan hukunci ya tabbata babu da al-mulaba bi dabi'ati wa qala lahu bi an bada kamilar riba fa ababtu da al-mustafa sai na so ɗahe al-mustafa abin zaɓi biko bi ɗabi'ati a ɗabi'ata sai ɗabi'ata ta zama shi kenan soyayyar manzo Allah ce a cikin ɗabi'ata gaba ɗaya bakar za da hubbe shi kenan sai soyayyata ta ƙara min an bada kamilan manzo Allah ya tabbata kamili ne shiridan yaddajen Allah wa aqabutu ma dumtu hayyan wa innani liyalu wa tayyam si aljabnu wa hababtu yace na so manzon Allah ma dumtu hayyan matukar rayuwata ni ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innani cewa ni liyal hubbu ina da tare da soyayyar manzon Allah hatta yumsiyal jahunu har dai ainihin wato wato kyautawa ido wato gira ido mugumadan ya zama an rufe shi an ce ya cika ya rasu ya cika ya cika da imani walimla wa rabbun nas darra yahibuhu so annabi Muhammadu ba tun daga farkon rayuwa ta har zuwa mutuwa ta ba ubangijin halitta durran gaba ɗaya yuhibbu yana son sa mahalicin sa yana son sa wa dahu ya bashi hatta ada anhu mufawidan har da ya zama shi yake bayarwa tun Allah yana bashi ya bayar Allah yana bashi ya bayar har ya zama shine mai bayarwa ma Allah ma baya nan shine mai bayarwa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam Zumba ya almubuta rabaya a rabbana wa zalika hukumun fil awamiri wal qada.
man baya da mukhtara kaga wanda yayi mu baya da mukhtara abin zabi sallallahu alaihi wasallam baya a rabbana yayi mu baya ne yayi cafa ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa zalika hukumun wannan hukunci ne fil awamiri a cikin umarnin Allah wal qada'i da hukunci Zakartu muqtara al-khalaiq mawhinan litalibi al-garra wa arfa bima qada.
tazakkartu muqtaral kharaiqi shi yace na tuntuna ainihin zababban halitta ga baki daya mawinan da daddare ladabi libya al-gharai a can libya lokacin da muka je a Tarabulus a wani hotel da ake ce masa hunduku maharan mun je haƙotar da mun je da mun zauna a libya wata tara mun je haƙotar da gindin kogi yake anan shi ibrahim ya zauna shi radiyallahu ta'ala anhu wa arda ya zama yardajin bima qada da abin da ya hukunta masa في ليلة ميراج الرسول فاجلي كفائل منها أرشد الفوز والربا bilailat mirajin rasuli wa- ranar da muka je libya din wato muka zauna a wannan otal da daren mirajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato ranar 27 ga watan rajab ne kenan fahajali da fa'ina wannan sai ya motsa mun abubuwan da suke binne domin akwai sahabbai da yawa a nan a binne a cikin ainihin a cikin ah, ah, ita tarabulus waɗanda suka zo yaƙi sun Allah ya musu rasuwa a nan arjajil fauza ina neman wato ainihin wato babban rabuwar rida da yadda an ce muhammadu rida ma kakansu jikan hukumatu bin nafi kakansu shi ibrahim shi ma a nan libya yake ɗan libya ne Mm.
وداد غيريني أبيت مؤركا وقد شاب فوزي ووللهم من قضى wadaduka soyayyarka ya rasulullahi yulhini yana yana yana yana rafkanar da ni yana ko yana mantar da ni abitu muwarrikan sai in kwana ido na yayi wa kad shaba faudi hakika zuciyata ta wato sajena yayi fari fat wa walil hubbu man kaza kuma har yanzu bai hukunta cewa ni masoyinka bane ya kamata na zama masoyinka لك الله له الوالعتك ناسيا فأرجو من الله ربي لن ارتضى laka Allah Allah naka ne ya Rasulullah la ulfa ni ba za a same ni nasiyan mai mantawa ne li hadika ga alƙawarin ka ba fa ahadu aminillahi kaga alƙawarin nan namun can Allah ha rabbi wato illa nartada ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yaddan mana da shi انزل الله شفا قاتني لوجدي ولا كريم مني مشيخا ومرتضى jazallahu shaykhan Allah ya sakamako da wannan shehi kadani da ya ja ni liwidadi ga soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jazaa karimin irin sakamakon nan na mai karamci nema shaykhan madalla da ubana wa murtada ya darajan Allah عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وساب كلهم قدوة الرضا salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare ka ya rasulullahi wa alin da alayi wa sabin da sabbanka kulluhum dukkaninsu udwatun ababan koyi ne ridan yaddaddun Allah ne عليك مدى الأيام ما قال مغرم وقالي لقاتله بكلم متى قضى salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare ka matsala ayyami matukar kwanaki ma ma- ma- ma kala mughramun ko yaushe mai bege yace kadali ya qadir hubbi mai hukuncin nan na hukuncin hukuncin soyayya ikidiman tumba wuri ma- eh, mata kaza wato ko yaushe yi hukunci kadaliya ya yi hukunci na gaskiya gare ni نعم harfin ra رأيت لنا على هاشمي تلا على الكفر فتشا كيف عليك صلاة الله ثم سلامه تقوي بنور الحق في الدين ما عليك صلاة الله ثم سلامه ومسح دموع الوجود للبار فانبت وتنصر كل المسلمين ونرفع راية الإسلام في كل منبر عليه صلاة الله ثم سلامه رجع والدي مهدي وشيخ وديبي عليه مع الآل الكرام وصحبه وجميعون نقول بدون تنفذي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين رأيت النلاء الهاشمي تلذي والإمام الأذي في الخطوب ومنكري قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يتي رأيت سناء الهاشمي ni ina gani na yi sana'i yaƙini wato cewa sana'i sana'ar hashimi yaban nan na hashimin dangi talazzuzi shine jin daɗi na ra'aitu bi ma'ana ta kantu kenan wa ne masu malazi madalla da ainihin mafakata fil kudubi a cikin rutsawa cikin manyan al'amura wa munkiri mai tsamo ne رجعت به لله جل جلاله وأذنبت زاري عنده ووجيبه raja'atu bihi yace na zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lillahi ga ubangiji jalla jalalu mai girman jalala da jalalarsa wa sanatu zahari na dingingina bayana inda hu a gurinsa wawwa jihibizi shine babban shehi na فلا رب غير الله لا شيء غيره وآمد باب للمعين المنكدين fala rabba ghairullahi babu wani ubangiji in ba Allah ba la shay'a ghairuhu ba komai tare da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ahmadu kaga annabi muhammadu babun kofa ne lil muhaimin ga ubangiji mai shaida aikin bayi wa munkizi mai tsamoni وأسأله نصرا عزيزا مؤذرا ويرجع لأقل الذل يجسونك الذي wasu ina roƙon ubangiji ta baka wata ala nasarar ainihin dukkan taimako azizan wanda yake mabuwayi mu'azzaran abun ƙarfafawa fayar da a ƙasar zilli nikisona shi nikison shugaban amerikan nan ya halaka ya halaka kallazi kaman allazi mai neman sila to shi ma ya halaka ya zama kurunkus dan kan ɓarya يسوق إلى دار الجحيم بسرعة مرارا وديانا فحكمك نفذي ya suku a kora shi ya tafi ya tafi ila raril jahim zuwa wutan nan ta jahima bi sur'atin da gaggawa mayaran da mayaran shine ministan harkokin harkokin jama'a nasa wadaya nan da ministan harkokin harkokin tsaro nasa fa hukumuka ubangiji ya hauko hukuncinka nafizi ka zartar da shi akan wa'annan matsiyata وأغلي أبانا والألون وشددا على الغربة لكي يتم تلذذي wa akhadhi abanan shine iganan abanan shi ma shine shine abayi badin nan shi ma ka halakar da shi wal alona da da da da da, da, da shugaba alona shi ma minista ne cikin ministocinsa cikin ministocinsa wa shaddidan alal kufri badishan ka karawa ainihin wato ka kafirci danka kai yatim matalazzuzi dan jin dadi na ya cika عليك صلاة الله ثم سلامه تقوي بنور الحق بالدين ما خزي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuqawi ka karfafa ainihin makazi markata binuril haqqi a cikin hasken nan na gaskiya fi dini a cikin addini عليك صلاة الله ثم سلامه وما زوج مؤلفه للبار فانبذي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mazzik jumu jumu'al hudi ya Allah ka takkece taron nan na Yahudawa gaba daya fambuzi a jefa su gaba ɗaya a baharul lilbari a kogin kulzum وتنصر آمين.
كل المسلمين وترفع لنا راية الإسلام في كل منفذ wajen suru kullal musulmina ya Allah ka taimaki dukkan musulmi a yadda inda suke wa tarfa an lana rayatul islami ka ɗaukaka mana tutar nan ta musulunci fi kulli manfazin cikin dukkan mazarta عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والدي كافي وشيخي وجهبتي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min walidi salatin ya zama ainihin daga daga walidina ne kafi wanda yake shine ainihin kogona wa shehi shine shehina wa jibiji kuma babban malamina عليه مع العال الكرام وصحبه وجوزي يهود القدس دون منجدي ya Allah salatin Allah da amincin Allah ya tabbata alaihi a gare shi mala alil kirami tare da alayansa masu girma wasu abi da sahabbansa fasu juzi yahudul kudusi ka saka ka ka ka go duna munaffidin ka saka wa yahudawa abinda suka yi na sharri ba tare da zartan musu da hukunci na gaskiya a cikin al'amarinsu ba Mm. za a ci gaba Ai, ra- ai, rabin sako yana da yawa za a iya yin sa bismillah harfu harfu sini harfu sini
فلما يحب لما تمام إشارتي إليه ودورا بالمشاد منصرف أياما وأجلى أسلم قيم بطيبته ولا تسرى نورا نبوة يلمع بمرقد خير العالمين محمد مئيس وسلامة بذلك عنه توجهت من عليه إليه رسولي وهكذا كنت أريد والقلب يمرض إلى غير هذا الخير من ودعنا وغير شفيع خير من جاء يسلم يقولون لا تقل للقم وما رمي فأدرك من شمس سيرة عود فقلت شباب تؤمن وقوم ببابي هذا السلم يغنيني فمن ظل يدرك أقرب للراحات والناس كلهم يروه ويبدو للحبيب ويظلم أشرب ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة من لي بذلك يبدو كما الظلم والآية بدون تقلب بل القرب والمنزل شباب المروم ألا يا رسول الله سرت معلقا عليك شؤون المنزلين وأجره فهاجر فروزا وأول شابر وأول من يرجو الجنان وكبده وإني محب ظالم القلب شائر وأرجو التفات الله ذل وحبله إذا غبت حولا عليه والحق موته وقد خاب كل الرزق كل يدبر ملائكة الرحمن والرسل كلهم يدعون بعثا عن شبيب يرجو إلى أن أقروا بين نور وعالم وموسى وإبراهيم والحق حقا وعيسى المسيح وابنه إله وكلمته نزل الرسول وعبده لأن حبيب الله إذا محمد شبيع المريم مقول ينجي ويمنع مذاق متوسل الأنبياء مشبعا هنالك أجل سلامه لوبه هناك تذكر يا شفيع مقصرا حسير كلام فيك يجدو ويمنع فإنك أوفى الناس عادا وذمة وأكملهم خلقا وحتى وأكبر وأبت ولمت
أنت تسمعه فكما أثر كم من قناديل مرة وهبت إلى الأعداء والكل يفرح ففي كل حي قد أمرت بنعمته إلى كل أقصى الناس جودك يفرح فهب لي أمانا يا رسول وأسكني من العود كأسا ناظرا أو رعكدا وذا بعد تعمير على ناج أحمد وأتباعه الذين قالوا وأزلوا وذكر جميل ثم أبو ورفات وفوز ورضوان من الخلد حملهم ورؤية رب العالمين بداره قليلا على الحسنى وربك حمله قليل كثير الحاج قد ضل دائما تحول إلى فعلوره كيف يندم رموا يا مولانا وكادوا وأغروا سيأتي موجز ونشان يفرح ذنون منين والكرادين ظاهر فحملت بالماء فنار وحبسه لنا عرفات قد تفهمت قاسيا لمن كريم بابه يتفتح رموني لدى رمي الجمال وعرضوا على بنت ابليس ونبعه امره وبعد مولانا يهم جميعهم الى وجهك كيما يفوز ويفلح نعوذ بسوء كلنا وسلامه رعد لخير الناس والجرب اصله وودعته لا القي وداعه نلته مني والفؤاد مجره وان الذي رجل كريم لامي فيرجعني اسم عملنا وابره وهون لي غير انا علوت بلاده ولا اشتياق للمدينه تلقه سلام على كنز البرايا الذي غدا به الكل في الدارين ينجو ويربح عليك صلاه الله ثم سلامه أقوم ولا يقوى ولا هل يصبه عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدار لا لها شبيلي مربه عليك صلاة الله ثم سلامه من آبائنا الأم الذين فدوا له عليك صلاة الله ثم سلامه ونقلب من بار الرسول وننزه عليك صلاة الله ثم سلامه إليك وفي بار الهوى لك نصبه عليك مع الآل الكرام وصحبه بقيتهم خير به الوزن يركب عليك صلاة الله ثم سلامه مدى كوننا بالمصطفى القلم نفرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم بسفاري إلى الهادي لذلك أفره إراياتك خير الورى وهو أفره قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يزر رضي الله تعالى عنه يجي سفاري tafiye tafiye na sun tabbata ilal hadi zuwa ga manzon Allah mai suna hadi lidhalika afrahu shi yasa a lokacin tafiyar yayi na fi kowa farin ciki kiraya wato ainihin garar baki na liqa khairul wara in ce na gamu da fiyayyen talikai gaba daya wa huwa afrahu shi kuma yana mafi farin ciki da ni wannan abin yana da da dan يبشر الباري لمده وثورتي أسير ما إلى برار ذلك أفله yubashiru al-bari ubangiji mahalicci yana bashi bishara limadihi ga yabona da zai gare shi wa zawrati da ziyarar da zai masa asiru sai in zaman na tafiya ma il abraru tare da kubutattun mutane zalika aflahu wannan shine mafi babban rabo جوار الديات للمدينة جمة فجاذب وشوق لا يزال مبره da ishtiyaki abubuwan da suke jawo ni na so madina na so ta gaba daya jammatu suna da yawa fa fajazibun akwai fusga daga Allah wa shauqun akwai bege daga zuciyata la yazalu mubarrahu mubarrihun wanda bai gushe ba yana karuwa a cikin zuciyata
فدبعا أحب المصطفى فإشارتي إليه ودورا بالوجال أسره sai yace faɗa ba ni a ɗabi'ata ne fa kuka ga naturally ne uhibbul mustafa nake san mustafa abin zabi wa isharati wato isharata ilaihi zuwa gare shi ne wa dauran wani lokacin usarrihu sai in bayyana bil wulad mai soyayyar a fili amma a boyen ma haka take a jikina a jinina
فما أهل أن أقيم بنيبة هناك ترى نورا النبوة يلمه faya uhaila ya karamin jin daɗi na wanda nake yin sama kwarai da gaske a uki an ukima a ce a zaunar da ni bidai bacin wato a madinan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam una ka tara nuran nuran nubuwati a canan ka ne zaka ga hasken annabta yalmahu yana haske yana walƙiya
بمركز خير العالمين محمد مئي ثروة الأحبة بذلك أجه توجهت من آلي آلي إليه يسوقني ونادر من يريد والقلب يمره إلى غير هادٍ هاد خير محمد أسرى وخير جبير خير من جاء يسلم shikenan sai ga ni bi marqadi khairil alamina nazo makwantan nan ta fiyayyan talikai ga baki dai muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'isa huwatul ababi a tare da ni akwai tsarkakan masoyana zalika an an- an jahu wannan shine mafi nasara a cikin al'amarina tawajjatu sai gashi na fuskanto min hali daga iyalina ilaihi zuwa ga manzo Allah ya suku ni mai tura ni mai kora ni yana kora ni wa- wa za sharafun wannan abu ai shar- abun abun daukaka ne kwarai da gaske jibrilu shi mala shi direba na jibrilu eh shine yake kora na a mota shine ya suku ni din kenan yawa shine fa'ilin ya suku ne نعم
jibrilu direba- direba shi bayan ne sunansa jibrilu eh wal kalbu zuciya ta yamrahu yana jin dadi ga jibrilu na tuka ni zai kai ni gurin muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Mm.
إلى خير هاد ila khairi hadin zai kai ni zuwa fiyayyen hashi- masu shiryawa khairi man wadi asara fiyayyen wanda yake taka bato bayan kasa wa khairi shafi'in fiyayyen mai ceto ranar alkiyama khairi man ja'a ya- yasluhu wanda yazo yana gyara duniya gaba daya يقولون لا تخر لسقم ومهرم وأذرك من شمس الظهيرة أو ضوء فقلت شفاسكم سقم الوقوف ببابي عن الحر يغنيني كمن ظل يدره أأخلد للراحة الراهات والناس كلهم يروه ويغلب للحبيب ويحبه أأترك الليل ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة من لي بذلك ينسو سقى السقم بلايا بدون تقلب بل القلب والمس شفاء المروج na'am yaquluna suna cewa da ne wai la takhruju wannan shekara kaka fitar rashin lafiya ta maka yawa li sukumin saboda rashin lafiya wa maharamin kuma ka tsufa fa uzuruka uzurinka awdahu mafi bayyana ne min shamsi zahirati daga ranan nan ta azhar saboda haka kowa ya ga baka da lafiya kowa ya ga ka tsufa ga su a fili wannan hujjoji ne a fili to sai na fakultu sai na ce shifa su kumi ai warkewar cuta ta alƙofu bi babihi in sai na tsaya a ƙofar annabi muhammadu shine warke cutar sa yugunini yana wadatar da ni ana dibbi ga wani ga wani likita da za ku kira mun ya zo ya duba ni. in na je ƙofar annabi ni na warke kawai kamar zalla ya ya- ya- ya- ya jira ko kamar wanda ya zama ma- mara lafiya sai in warke sai in zama ba ni da lafiyar kuma a akhalidu lirahati wai za ku sa- za ku sa in zauna a gida ne wai dan wai dan in samu lafiya wai in huta ina hutu a duniya la rahata fi dunya qaddu ba hutu a duniya wannan su kulluhum yaruhu wa yagudu duk mutane ga baki daya ya ruhu suna suna maraita waye gudu suna suna waye gari eh lil habibi wajen manzon Allah waye kulihu kowa yana samun babban rabon soyayyar annabi ne a ce a banna a gida a turku laila yanzu dan Allah da na zo gurin annabi yanzu na bar shi kenan laisa baini wa baina hasuwa lailatin da kuke cewa kan naje gurin annabi tsakani na da inje nima an kwanta a kabari ba nisa tsakani a shekarar ya rasu a shekarar da ya aikin haji na karshe ya to ka gani muharram safar rabi lawal rabi lakhir jimada awal jimada akhir rajab rajab ya rasu wata bakwai tsakanin kafin ya rasu zuwa ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam a turku laila laysa baini wa baina siwa lailati kamar dare ɗaya ne tsakani da ita ku kyale ni ma in je in ziyarce shi in samu albarkarsa kafin mu haɗu da ita ita laila ɗin sallallahu alaihi wasallam
malli bi zalika yanzu malli bi zalika yan sahu don Allah ba zan samu wanda zai mun nasiha ba ya gaya wa annan mutanen su kyale ni in je in ga lailata wanda kwana ɗaya tsakanin ni da ita in je in sa da ita gaba ɗaya radiyallahu anhu
shakwar cikin shafar su kuma shi kenan sai ya warkar da cutar gaba daya bal a haya bari ya raya ni ma biduni ta kallufin ba wani wahala bari kurbu bari ya kara kusantar da ni wal masu shifa'u murawihu wato a shifa'u waraka ya same ni wal masu da shafa al murawihu wanda yake mai hutarwa
ala ya rasulallah jitu mu'allikan alayka shughlan man tamina wa ashrahu ala na'am ya rasulallah ya manzan Allah jitu mu'allikan alayka shu'unal muntamina nazo in gaya maka bayanin halayen abu almajirai na waɗanda suka dangane zuwa gare ni wa ashrahu zan maka sharhi billa billa
fa akhiru mab'uzun wa awwalu shafi'in wa awwalu man ya'dul lidina la fatubtahu fa akhiru mabusin ya rasulullah kai ne kai ne karshen abun aikowa zuwa halitta ga baki daya wa wa awwalu shafin kai ne biyayyan kai ne na farkon mai ceto ranar kiyama sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man yahlul jinana kai ne farkon wanda zai zo aljanna ya ce a bude a bashi kulli ya bude ya shiga ya shiga ya ga ɗakin kowa ya ga masaukin kowa sannan ya fito ya je kuma ya ceton mutane wa yi fitahu sai a bude masa aljannar وإني مهب خادم الباب شاعر وأرض الجبات لا أذل وأكله wa inni muhibbun ya rasulullahi ni ha ni masoyinka ne khadimun kuma khadimul babi ni hadimin kofar ne a ce in tsaya a kofar gidan aljanna an ka shiga in yi maka gadi sha'irun shi ni ma mawaƙinka ne na gaske wa arjul tifatan to lokacin da ake wannan yanayi na can lahira to la uzallu kada a kaskantar da ni wa ukulahu kada a sa maliku ya murtike min fuska ni kan na gan shi ma na'am إذا دمت إذا دمت حول العرش والحق فوقه وقد خاب كل الرذل كل يسبه yayin da dukkan manzanni kowa ya kasa ceton jama'a to aka zo aka gaya manzo Allah ya ce ana laha ana laha abinda zai faru zuwa zai je- ya je hawa al'arshi wajen ubangiji idan ka fa haula al'arshi Na'am.
idan ka hawo can kan al'arshi ranar alkiyama ka je wajen zatin ubangiji daman ya taba hawa ai eh tun ba a zo nan ba ma ya hau a Isra'ila miraji go to to to yau shine hawa na gaske ya hau kan al'arshin Allah ya je gurin al'arshin ubangiji yayi yabo yayi yabo yayi yabo- yayi yabo ga Allah iri iri sannan sai ubangiji ya ya sa shi ya sujada Sujada- sujada nan da zai yi sai a ce tashi yau sujada ta kare Muhammadu me kake nema salto da washbatu shaffa Allah.
nemi abin da kake so ka nemi ceto a baka ya rasulallah to idan ya zo a wannan walhaƙu fauƙahu ubangiji na kan wannan al'arshi wa kada saba kullun rusuli alhalin dukkan manzanni sun ji tsoro wal kullu yusbihu kowa yana tasbihi yana nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi tas- tasbihin kenan da ake yi to a wannan ranar waye shugaba wanda yake shi kadai jagora ba a tsoron komai ba ya tsoron komai a gurin duniya ta wannan lokacin ملائكة الرحمن والرسل كلهم يلولون بعضا عن شبيه يرشه yayin da manzo Allah shi ya zo wajen ne neman ceto a gurin Allah na halittar Allah su kuma mala'ikatun ramani su kuma mala'ika- mala- mala'iku su kuma suna nan da da su da manzanni dukkaninsu ya zuru na kowa yana yawo suna neman wane ne zai yi ceto wa za a shugabantar ya zama mai ceton bayan Allah ya zuwa al- jama'a wane ne mai ceto a wannan ranar ina abin yake ila an aka rubai na nuhin
إلى أن أقروا بين نوح وآدم وموسى وإبراهيم والحق أوضه ila an akarru har da sun ittifaki cewa cewa to to aje wajen annabawan farko din nan a nemi ceto a gurin su baina nuhin tsakanin annabi nuhu wa adamin da annabi adam wa musa da annabi musa wa ibrahim da annabi ibrahim wal haqu wal haqu awdahu aw ranar ita gaskiya ta bayyana وإذا المسيح وروح إلهنا وجل ما دون جل وطول وأبصر wa isa almasihu haka nan isa almasihu mai- mai al- mai yawan albarka wa huwa ruhu ilahina shine ruhin lahi tabaraka wa ta'ala wa kalimatu da kalmarsa najlul batuli dan yabbudu ruwa sayyida maryam radiyallahu alaiha salam wa audahu wa afsahu sai suka yi fusaha suka yi bayani suka ce me بأن حبيب الله لا محمد شبيب الورى المقبول ينجي ويمنه suka ce bi anna habiballahi kaga habiballahi masoyin Allah daha mai suna daha Muhammadin annabi Muhammadu shafi'ul wara shine fa zai iya ceton talikai a wannan rana fa al maqbulu shine abun karba yunji shine zai tsiratar da mutane wa yamnahu kuma ainihin yayi musu baiwa متى كنت وسط الأنبياء مشفئا هنالك أجد في ثنا وألوه matakum tawassul anbiya'i ya rasulullah koyaushe ka zo ka tsaya tsatsakin annabawa mushafiyan kana ceton bayan Allah to hunalika ashidu ni kuma zan tsaya ni ne san kiranka irin marokin nan da yake wa masu kuɗi ko sarakuna ko malamai roƙo to ni zan tsaya ashidu ina ta rerawa bisana'i ga yabo ga manzon Allah wa ulawwihu ina rerawa ina bashi yabo iri iri هناك تذكر يا شبيب مقصرا أسير كرم فيك يجدو ويمده shi ya ce huna akunaka a yayacananka ta zakar ka kai tintintini ya shafi'u ya mai ceto mukassiran mai takaitawa a- a- a yayin da ya faɗa a cikin tawazu'unsa asira garamin ribataccen bege ne a yashidu da yake rera waka wayam dahu yake yin yabo ko fika a cikinka فإنك أوفى الناس آدا وذمة وأما لهم خلقا وأسخى وأسمه fa'in naka cewa ka ya rasulallahi aufan nasi adan ka ya kafi kowa cika alkawari wajen matan da kuma zimma wadda take mai girma wa akmalahum kai ne mafi kamala su hulkan a ɗabi'o'i wa asha kuma kai ka bi su yalwa a wajen kyauta wa asmahu kai ka bi su kau da kai ya rasulallah وهبت ولمت وشبت قارا وفاقة فما سمع النفس بما أنت تسمه wahabta ya rasulullahi kai baiwa kai kyauta walam ta walam takshaf walam takshaf tikaran baka jin tsoron talauci an fik bilalan wala taksha min min zil arshi iklalan ya bilal ka ciyar da abin da Allah ya baka kada ka ka ji tsoron talauci daga gurin ubangiji to manzo Allah yake gaya wa bilal haka ballantana shi manzo Allah mai baiwar gaba daya sallallahu alaihi wasallam wafaqatan kada kai tsammanin wata bukata za ta zo maka ba za ta ba za ka same ta ba fa ma sama hat nafsun ba wata mai ba wata rai da ta yi rangwame bima anta tasmau abinda abinda take maka rangwame da shi
فكم أثرك من قنادر مرة وأبدا إلى الأعداء والكل يفرح ba kama a karan da yawa garke ma garke na, na, na, na, na dabbobi ka bayar da shi kyauta ka ba wa mutum ɗaya kyauta kan min kana ɗira da yawa daga dukiyoyi wato zinare da azurfa ka tattara ka ba wa mutum ɗaya kyauta marratan gaba daya wahabta ila al'adai ka ba wa dukan makiya abokan gaba wal kullu sai gashi ya farau suna farin ciki da kyautar da kai musu ففي كل هي قد خبلت بنعمة إلى كل أقصى الناس جودك يدره har batta ya rasulallahi hakika ka ninninka bi nimatin ga nimo da nimominka fi kul- fi kulli hayyin a cikin dukkan dangi na mutane wajen kyautarka ila ila kulli aqsan nasi wato juduka juduka baiwaka yudrahu ana kora shi ana mika shi ila kulli aqsan nasi zuwa dukkanin mutane na kusa da na nesa بولي أمانا يا رسول واسكني من العوض كأس لا أرى عوض أخده fahabli iman amanan ya Allah ka bani aminci ya rasulu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waskini min alhauri ka shayar da ni wannan ko- ruwan alkausara naka eh eh, menene ka san kofi daga ciki ko da kofi ɗaya daga ciki la ura akdahu kada a bar ganni wato wahala auru ita ce canji na kada a ga ita ce canji na ونابد جميل على نجي أحمد وأتباع اللائين قادوا وأسله waza wannan abin da nake so a bani shine a bani din ba da tamirin ala na haji ahmadin bayan ka raya na akan sunnaka a duniya na bi ka sau da kafa na mutu na je can to sannan za a bani ruwan alkausara din Allahu.
wa atba'i illa'ina tare da waɗannan mabiya na sa waɗanda suke su kuma kadu su ma sun bi jama'a wa aslahu sun yi gyara وستر جميل ثم أبو ورفعة وقول ورضوان من الخلد أم له wasu tirin Allah ka ba mu sutura jamilin mai kyawu Amin.
sun ma'abuwin sannan abuwa wari fa'atin da ɗaukaka wa fauzin da babban rabo wari duwanin da yadda amulahu mafi kyawu min alkhuli daga gidan aljannar da goma ورؤية رب العالمين بداره مزيدا على الحسنى وربك أمنه warku ya ji rabbil alamina kuma sannan mu ga ubangijin halitta gaba ɗaya bidarihi a aljanna an ce bidarihi nan nan kinaya ce kawai yayi bidarihi a cikin gidan aljanna ba Allah ne zai zo aljanna a gidansa ya zauna tuku tuku a ganshi ba a'a innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara eh, go yo yo- menene kama ta daunar kamar lailatul badri wala tudammuna za ku ga ubangijinku a cikin gidan aljanna kamar yadda kuke ganin wata ba za hana kowa ya ga ya gaishe ba shine ba Allah ne zai zama kaman wata ba mana yanda wata in ya fito ran da ya fito yayi girma kowa zai ganshi ba wanda ba wanda zai iya hana wani shine tashbihin ba wai Allah ne zai zama kaman wata a ganshi a dunkule a sama ba a'udhu billahi a ba haka bane saboda haka yarahul mu'minina بدون كيف بلا وصف ودرك من مثالي من بيت يراه المؤمنون بدون ك- بدون كيف ولا وصف ودرك من مثالي مؤمنين ذا سكا ubangiji tabaraka wa ta'ala bi- ba ba tare da kaifiya ba ba tare da sifantawa ba ba tare da shigar wata misali da za a ce yayi kama da kaza ba a alaysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir huwa wani abu da ya kama da ubangiji shine samiu shine basiru da yace bidari bidari da yace bidari din nan yana nufin bil akhirati ayi abin da yake nufi kenan radiyallahu anhu na'am mazidan wannan ƙari ne alal husna bayan shiga gidan aljanna wa rabbuka amnahu ubangijinka mai yawan mai yawan baiwa ne gare mu بدينك دين الحق قد قلت يمن يعاول إلوان نوري كيف ينجو fadinuka kaga di addininka ya rasulullah dinul haqqi shine addinin gaskiya kad dalla sayu man yuhawiru idfa nurihi wanda di yace zai buce hasken addinin musulunci haƙiƙa ya bata sa'ayinsa ya bata kai bayan jahu ya za a yi ya samu nasara ba zai samu nasara ba ومولاي مولانا وكادوا وذكره سيأتي مفيد ولا دار يفرح ya ce ramau wahaya maulana sun jajjefi wahayin ubangiji mutum wahayin maula- maulana maulana shine wahayin da ubangiji yake wa ga manzo Allah sun fari sharri akan wahayin iri-iri sun ce wani ne yu'allimuhu bashar sun ce yulhiduna sun ce kaza sun ce kaza sun ce shi'irun sun ce sha'irun sun ce kahanatun sun ce kahinun duk waɗannan sharrorin sun wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kadu sun masa kaidi ma da za su kashe shi Allah ya masa umarni ya hijira zuwa Madina wa zakarafu sun karyata karerai iri-iri wai dan su zo su hana aji alqur'ani to duk wannan sun yi ne wai dan su hana qur'ani daukaka sayatihi mukhizir da sannukun yata za ta zo musu wa go menene wala ta hara ya fura wala ya brahu ita wannan kunyar ba za ta gushe ba addara tsawon zamani نون مليل والكراجين ظاهر فآمنت بالماء دلال وأبصر jununun lallaninun kaga haukan nan na shugaban majalisar ɗinkin duniya na wancan lokaci da ya yi walkaradinu da kuma kardil shi ne mataimakin kwafaroma na wannan lokacin shi kuma shi wannan zahirin to duk wani haukan da suka yi wai za su taɓa addinin musulunci haukansu na banza ne bai- ba za su yi ta siyo addinin musulunci komai ba ya ce fa'amantu bilmahi ni na yi imani da mahi addininsa tabbatacce ne mahi dalali mai shafe bata wa afsahu wanda ya fi kowa fasaha لدى أربات قد تسهرت سافيا لمن لبى كريما بابه يتفتح lada arafatin kad zahartu kad tadahartu nayi tsarki lada arafatin a a filin arfa gaba daya safiyan ina mai tsarki tsarka- tsarkaka da shi limu- limalkal lim- limalka karimin wato mahaɗan nan ta mai karamci babu hu ƙofarsa ita fattahu ana buɗe ta da alkhairi رموني لدارم الجمار وأبدأ أنا رجل إبليس ولم أكو أبره ramoni sun jefe ni ladarar yin jimari a wajen jifan shaidan irin jifan nan da ake yi sai ya wuce ya rika jifansa shi ke ya ce ramoni sun jefe ni ko eh, lada- ladarar yin jimari wajen jifan shaidan wa aka dahu ni sun yi kuskure fa ana zidda iblis ni ba iblis ba ne kishe iblis ne saboda aka jifa da ya zo ya same ni a ya kauce ba ni ne abin jifa ba shi iblis ne abin jifa Allahu.
eh eh na'am walam aku abrahu ni ma bazan gushe ba ni ma ina jifansa وز- وأسأل مولانا يا أم جميعهم برحمته كما يقول ويبلغ wa as'alu maulana ina roƙon ubangiji na ya ummu ya game jami'ahum gabaki ɗayan su bi rahmati da rahmasa kai ma ba da banza ba ya fuzu kowa ya samu babban rabo wa ya wa ya fulihu ya samu babban rabo dai نؤوم بسول كلنا وسلامة سعادة خير الناس والإرق أصله na'ubu sai mu dawo busulin da roƙonmu ne kullu na gaba ɗaya mu a gurin Allah Allah ya biya mana bukatunmu wa salamatin da kubuta daga dukkan abin da ake tsoro a cikin duniya da lahira ka adati khairin nasi kama al'ada fiyayyen mutane sallallahu alaihi wasallam wal irqu wato zuciya aslahu a gyara take koyaushe abin da yake yi ba zai canja ba وودته لا أستدير وداعه جراته مني والبعد مجره وودعته نائبا كان دشي تبارك صلى الله عليه وسلم لا استديء وداعه ni ba bazan iya barin manzon Allah ba da nace muku naiban kwana din nan kanku tsammanin mun rabu ne bazan iya rabawa da shi ba jarar dan uminni wato hawa yana ya farara daga gare ni wal fuadu zuciyata mujarrabun amma rauni na soyayya وإن الذي رد الكلمة لأمه سيرجعني للمؤمنين وأبره wa innal ladhi radda al-kalima kaga wannan da ya mai da annabi Musa li ummi wajen babarsa bayan an jefa shi a kogi ai- ya- ya- ya- ya dawo wajen babarsa dangane da shayarwa hmm, har ya nutsu da uwarsa to sai yarji'uni lil- lil munhaminna ni ma sai ya mai da ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa afrahu ni ma zan yi farin ciki وأودا لبدء قد ألوت بلاده ونار اشتياقي للمدينة تلفه وعودا داووا لبدء كفاراوا قد علوت بلاده حقيقة نهاو كان غرورون صلى الله عليه وسلم نهاو كان غرورون سنادي نادي يرجيش دين daga baya wana rushi yaki alhalin wutan nan ta bege na talfahu tana tana lasowa fil madinati a madina Salamun ala- talfahu wato kaman shi- shi yana kasa tana tana ai tana tashi sama tana dan laso shi tana dan laso shi shine ta- talfahu wujuhum wujuhum an-nar hum biya kalihun tana lasowa harshen nan nata yana laso shi soyayya tana laso shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
سلام على كنز البرايا الذي غدا به الكل في الدارين ينجو ويربه salamun aminci ya tabbata alakan zilbaraya a bisa kan taskan nan ta talikai sallallahu alaihi wasallam allazi gada bihi kullu wa yan wanda da kowa ya wayi gari da shi bidareni a cikin duniya da lahira yanzu yana tsira wa yarbahu yana samun riba عليك صلاة الله ثم سلامه أول شكوى ودا المسره salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ubu zan koma gida wala shakawa bukatuna duka anbiya wala hal musarrihu manzon Allah ne yace je ka gida shi Ibrahim duk bukatunka sun biya shine wala hal musarrihu manzo Allah shike mun bayanin haka عليك صلاة الله ثم سلامه مدى دار دال هاشمي لي مربه salatin Allah da amincin Allah ya tabbata a gare ka madaddari matukar zamani da hashimi ya daye ba hashimin dangi marbahun ya wanda yake mariba taliya gare ni عليك صلاة الله ثم سلامه من آبائنا شم الذين قد أوضوا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mina ba ina wannan salatin ya zama daga iyayenmu ne ashummi waɗanda suke dutsuna masu tsawo a cikin soyayyar annabi alladina qadawdahu waɗannan da suke mana bayanin annabi عليك صلاة الله ثم سلامه ونغرب من بعد الرسول ونزه salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wana garifu mu mu kamfato mu kamfato mu kamfato min baharin rasuli daga kogin nan na annabi Muhammadu wanan zahu mita yashewa mita yashewa baya karewa fairan mu ce ta kwararo faira kenan mm.
عليك صلاة الله ثم سلامه إليك وببار الأوالك نسبه salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasbahu nasbahu wato mi mi mi iyo mi iyo a cikin ruwa fi baharil hawa wato a cikin kogin nan na soyayya ilaika zuwa gare ka عليك مع الآل الكرام وسابه بقيتهم خير بالوزن يرجه salatin Allah da amincin Allah su tabbata alaika a gare ka ma'ala halil kirami tare da alayensa masu girma wa sami da sahabbansa baqiyatuhum wato su ne baqiya waɗanda suke khairun khairun mafi mafi alkhairi bihil wara yarjahu ko eh
بالوزن bihi alwaznu yarja'u yarjahu da sune alwaznu wato wato awo yarjahu yake samun rinjaye عليك صلاة الله ثم سلامه مدى كوننا بالمنور القرم نفره salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya Rasulullahi mada kaunina ko yaushe kasancewa kasancewa mu ta zama wato bil Mustafa da Mustafa na farahu muna bil Mustafa qarmi da Mustafa wanda yake abin zabi shugaba na farahu muna farin ciki da shi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Allahumma salli على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخالق لما
حق قدره يا وسلام على المرسلين الحمد لله
alhamdulillah yan uwa yan uwa wannan karatu namu mun yi shi yau tare da mai martaba sarkinmu khalifanmu wanda shi ne khalifan maulana shi ibrahim na tijjaniya a wannan ƙasa tamu gaba ɗaya saboda haka tare da shi wannan zama aka fara shi to amma alhamdulillah wani uzuri ya sa mai martaba ya koma gida amma da shi aka fara addu'a aka buɗe wannan taro mai albarka saboda haka muna godiya ga masarauta ta wannan sarki mai albarka wanda duk abin alheri inda yake baya wasa da shi ai a tarihi samun mai martaba sarki in ba sarki sunusi na ɗaya ba shine mai zuwa gidajen malamai amma ba a wani sarki wanda zai je ta'aziyya zai je janaza zai je karatu zai je unguwa zai je ziyara ba taɓa yi ba sai muhammadu sunusi na biyu sunusi lamido saboda haka wannan abin da yake yi ba zai sa ya yi lami a cikin tafiyarsa ba Allah ya biya masa muradinsa Allah ya biya masa muradinsa Allah ya jada ransa Allah ya tsare masa mulkinsa Allah ya tsare masa mulkinsa biya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fadima ughliqa wal khadimil ma subhana sayyidina wal hadi
Thank you.